الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 11 ga watan Ramadan shekara 1440 daidai a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 16 ga watan biyar shekara 2019 muna roƙon Allah a cikin rahamarsa da falalarsa ya datar da mu ga sunar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke roƙonsa ya biya mana bukatunmu na alkhairi da 'yan uwa da suke roƙon addu'a game da bukatun da suke da su ya Allah kai ka halice mu ka halici bukatunmu Allah ba mu da wanda za mu daga hannu zuwa gare shi mu roƙe shi ya biya mana bukata in ba kai ba Allah ka san halinmu Allah ka yaye mana musibin da suke addaba mu ya Allah ka saukar da albarka a jikinmu da iyalanmu da 'ya'yanmu Allah ka saukar mana damina mai albarka Allah ka ba mu ilimin addini mai amfani Allah ka ba wa 'ya'yanmu ilimi na zamani mai amfani ya Allah duk wanda yake son mu da alkhairi Allah ka nuna masa alkhairi wanda yake nufin mu da sharri Allah ka yi mana maganin shi ya Allah waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke neman haihuwa Allah ka ba su zuri'a tayyiba waɗanda suke neman aurar da ƴaƴansu Allah ka ba su mazaje na gari maza da ake ne suke neman aure Allah ka ba su mata na gari Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ko ina a cikin ƙasar mu Allah ka gyara halayen mu da halayen shugabannin mu Allah ka sa shugabannin mu su zama masu jin tsoron ka masu rikon amana Allah ka kare su daga fifita kansu da iyalansu a cikin al'umma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allah ka gafarta malamin mu da iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya. Allah ka kare malaman sunna. Allah ka kare malaman sunna a ko ina suke. Allah ka tabbatar da gidan su akan gaskiya. Walhamdulillahi rabbil alamin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Za mu tashi kan faɗin Allah subhanahu inna ashabal jannati al-yawma في شغل فاكهون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب رحيم
Allah madaukakin sarki bayan yayi mana bayani game da wato halin da kafirai suke ciki sai biyo da hikayar halin da kuma bayan sa mu'mini suke ciki mun ji abin da yake faruwa ga waɗanda suka buci cewa Allah sai kuma mu ji irin ni'imar da 'yan aljanna suke ciki sai ce inna ashabal jannati lalle su ma'abota aljanna 'yan aljanna al-yawma a yau ayyawmal qiyamati a wannan rana ta kiyama fi shugulin suna cikin wani shagali wani sha'ani mai girma fakihuna suna cikin jin daɗi muna'amun suna cikin ni'ima saboda halin da suke ciki wahala ta wuce mutuwa ta ƙare babu talauci ba kuncin rayuwa ba rashin lafiya ba ɗarɗar na me zai same ni saboda kwanciyar hankali fi shugulin faƙihu suna cikin benayensu suna cikin matansu mala'iku suna shiga suna musu barka barka wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma aqbad dar matan su na aljanna sun dau musu kulliya a cikin aljanna babu toilet ba bayan gida ba zuwa bayan gida malamai suka ce duburar da bayan gida take fita ma babu ita ba ba don bayan gida aka yi shi ba ko iska ya fita to babu iska babu bayan gida dan aljanna ci zai yi tun daga safe zuwa yamma in ya fara sunna kuma ba magana domin ɗan aljanna a gidan aljanna zai ci zai ci zai shi zai sha zai sha zai sha ba zuwa bayan gida sai dai ya yi gumi abin ya fita a gumi kuma gumin kamshi yake yi mutum a rana ɗaya sai ya kewaye matansa ɗari kuzarinsa da jin daɗinsa a matar ƙarshe ɗin nan to kamar ta matar farkon ne kuma kowace idan ya zagaye ɗarin nan inda zai koma na farkon sai ta yadda ita budurwa kullum matan aljanna inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkara budurwai suke abkar jam'ar na bikir bikir ita ce budurwa da ba gusar mata da budurcinta ba faj'alnahunna abkara uruban atraba ka fassara da kanka na'am uruban atraba li ashabi yamin thillatun min al-awwalin wa thillatun min al-akhirin Allah ya sa muna ciki to kai da kai amarya ma ta duniya yau idan ango ya shiga ɗakin amarya don Allah zai tuna idan akwai wani abokinsa da yake prison zai tuna da shi ai in ya tuna da abokinsa na prison zai ɗan ji ba daɗi ko ba zai ma zai yi kokarin ma ya mantar da kansa tunanin wani wanda yake kulle shagalinsa amarya ko to haka dan aljanna idan ya shiga aljanna fi shuguli ya shagaltu ga waninsa a wuta in kana da wani naka a wuta ba za ka tana da shi ba a lokacin kana wannan shagalinka kana cikin ni'imar aljanna hum wa azwajuhum bi dhilalin ala al-ara'iki muttaqiyun hum su mazajen wa azwajuhum da matansu na aljannan fi dilali a cikin inuwoyi na aljanna alal ara'iku muttaqiyun akan filon filulluka ara'iku jama'a na arika muttaqiyuna suna kishin gide anan aka ce fi dilali a karkashin inuwoyi wa zilli mamdud wa ma'in maskub ko to a cikin aljanna akwai inuwa ba don akwai rana bane babu rana a aljanna yanayin gidan aljanna malamai suke ce kamar idan aka yi sallar asibahi gari ya yi haske kafin rana ta fito kaga dai akwai haske amma babu rana to kamar haka ne to inuwar na me inuwa ne na bishiyoyin aljanna saboda akwai haske da ke zuwa musu ta fitilu na karkashin al'arshi to wannan aka yi musu wannan inuwa inuwa ce ta ni'ima ta jin daɗi idlalin alal ara'iki muttaqiun suna kishin gide suna cikin nima ba kishin gida na ka gaji bari ka huta ba abinda ake cewa gajiya babu ita a aljanna duk abinda kake jin a duniya babu shi ba rashin lafiya ba yunwa kana ci ba don yunwa ba kana sha ba don kishirwa ba na'am kuma ba wahalan zagaye-zagaye duk wani wanda kake so ka gana da shi cikin minti ɗaya sai gashi na a gabanka ko ‘yan wuta bayan ka huta ka yi shagalinka na aljanna can tuko sai mutum ya ce nifa inni kana li ƙarin ya kulu a inna kalaminal musaddiki ni ina da wani ƙarin ina da wani aboki wanda yana cewa shin kayan da maza a yi tashin kiyama ne bayan mun mutu za a sake tada shi bai da kiyama sai yadda zai tambayi Allah akwai abokin shi sai ya nemi su ganshi sai ce hal antum muttali'un kin za yi ku ganshi kuna so ku ganshi sauran aljanna sai su ba su gani ba shi sai faffara shi abokin sai leka fara'ahu fi sawa'il jahim sai ga aboki a tsakiyar wutar jahim ah wane yanzu ba mu mutu bane da kake cewa ba mutuwa ba hisabi yanzu ba mu mutu ba ba a yi sakayya ba ba yi da abin yi ido ya raina fata ba taimakon da zai samu tunda an shiga an dawoma a gidan aljanna kuma an dawoma a wuta saboda haka in za ka yi aboki da wa ya kamata ka yi aboki in za ka zauna da mutum da wani irin mutum ya kamata ka zauna ka zauna da wanda rayuwarku za ta zarce ta zarce ba irin ta duniya ba next level ba irin ta duniya ba rayuwarku ta zarce cikin ni'imar Allah yadda kuka kuke gwagwarmaya zuwa wajen karatu zuwa neman abinci zuwa nan zuwa can ku zauna a cikin aljanna kuna hira ya zaman mu a wajen mai majalisan karatu din ina littafin da muka karanta ina wa zai zance littafi kuna da lokacin da Allah madaukaki zai muku khutba ita ce ranar juma'a mun yi bayanin sa baya Allah ce hum wa azwajuhum fi dilalin alal ara'iki muttaqi'un lahum gare su ko fiha cikin aljanna fakihatun dukkan ƴaƴan itace fakiha walahum akwai gare su ma yad'un duk abin da suka yi na'am fakiha wa fakihatan wa abba na duniya muke ci ko yau mangoro da tuffa ba kowa yake cin tuffa ba don yana da tsada ba kowa yake cin inabi ba don yana da tsada ba kowa yake cin kimitra ba don yana da tsada ba kowa yake cin gasunan ne amma a cikin aljanna strawberry me aka yi aka yi shi itaciyar za ka kira ta ta zo ta shiga bakinka a cikin aljanna babu zancen ana zafi balle ka sa a firiji da sanyinsa zai zo maka dan uwa Allah ya ba mu aljanna kawai mu bar sauran hira mu yi ta a can fi na'am lahum fiha faqiyatun wa lahum ma yad'una akwai ga yan aljanna duk abin da suka nema duk abin da suka nema da zaran sun nema za su shine wasu malamai suka ce inda Allah ya ce da'awahum fiha subhanakallahumma subhanaka allahum shine kiransu duk abin da suke so idan suka yi tasbihi sai so subhanaka allahum sai ga abin da suke so ya wa tahiyyatuhum fiha salam lahum fiha hajatun wala ma yad'un sai Allah madaukake ce salamun qawlan min rabbir rahim salam ma yad'una dinnan wato kamar za a ce za a ce da su aminci Allah ya tabbata a gare ku salam qaulan min rabbir rahim fadi ne fa daga ubangiji mai rahama Allah ne ke karanta amincewa ɗan aljanna na'am qaulan ka'inan min jihati rabbir rahim yusallimu alaihim min jihatihi ta'ala biwasitati almalaki aw biduniha ko dai biwasitan mala'ika ne zai zo musu sallama ko zatin Allah ne zai musu sallama da kansa a gidan aljanna a kowanne ne mutum ya haye in karanta wannan aya wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli ba salamun qawlan min rabbir rahim wannan ɗan aljanna kenan suna cikin ni'ima mun ji tun daga inna ashabal janna har zuwa nan sai kuma ɗan wuta kuma ya suke a filin kiyama sai Allah madaukaki ya ce وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم a lokacin da inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun kuma a wannan rana za a ce wamtazul yawma a can ashabal jannati ne to mushrikai da kafirai kuma kwa wamtazu to kurarabu ku ware kanku ai tamayyazu al-yawma ayyuhal mujrimuna ya ku mujrimai ya ku mushrikai ku ware kanku ku fita gefe bayyuwa a ce kuna cakuɗe cikin mumine ba za a gane ku a ku ware gefe kudin a ware ku mumine suna gefe ku kuma kuna gefe ayyuhal mujrimuna ya ku inda suke mujrimai wayanda ba su kaɗe ta Allah wajen bauta ba ba su bi manzannin da Allah aiko musu ba in a wannan al'umma ne kuma ba su bi shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a nan kenan za a rabe su kowane kafiri yana da liwa kowane shugaban kafirci yana da tuta da yake jagorantar mutane fir'auna zai zo da mutanensa ya ƙudumu ƙaumahu yau malƙiyamati fa'ura da kuma na kowa da shugabansa kowa da shugabansu haka za su tashi wanda duk ya shirya barna aka bi shi to tawagarsa suna tare da shi haka za a zo a rarrabu gaba ɗaya masu imani suna gefe wanda suke ba su imani ba suna gefe da an gansu an san a nan sai Allah maɗaukaki ya yi bayani ya ce alam ahad ilaikum shin ban yi muku alkawari ba ban saukar muku da umarni ba ya ku bani adam ya ku ɗin adam na'am ban ba ku umarni na yi muku wasiya ba Allah ta'budu shaitan ban ce da ku kada ku bauta wa shaitan ba na yi muku wasiya cewa ku bar bin shaitan ko ya ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa ya ce wala tattabiyun khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin shine yace anan yake cewa alam ahad ilaykum bimana alam usiku shin ban yin wasiya ba ya bani adam alla ta'budu shaitan ba na ce kada ku bauta wa shaitan ba innahu lalle shi shaitan lakum ga ku in adam aduwwun maqiyi ne mubin mai bayyana iyayensa ban ga muku haka ba Allah ya ce mana ya bani adama la yaftinannakum shaytanu kama akhraja abawaykum min aljannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma min sawatihima innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum Allah ya ce mana kada shaytan ya fitine ku kamar yadda ya fitne iyayenku a cikin wuta a cikin aljanna baban mu Adam da matarsa Hawwa shedan ya ziga su ya yaudare su ya yi musu rantsuwa ya yi musu ƙarya ya fidda su a cikin ni'imar aljanna to kada ku ma fidda ku Allah ya gaya mana sai ce innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni kuma na ce da ku ku bauta min da kadai ce hadha wannan bauta min da kadai ce nan shine fa siratul mustaqim tafarki na wanda yake madaidaici Allah ya aiko da manzanni akan mu bauta masa ya saukar da littattafai an karantar da mu akan mu bautawa Allah kada mu bi tafarkin shedan kun wannan shine siratul mustaqim tafarki wanda yake madaidaici babu rakata tafarkin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba tafarkin ya zan yi in kudance ba yau wannan siratul mustaqim an bar shi saboda abubuwa da yawa fannin malamai da yawa an bar siratul mustaqim saboda neman abin duniya an kawo abin da ba addini ba an sa a cikin addini an canza na addini an sa shirkiyat bidiyat balwa kufriyat an sa bid'o'i an sa shirkoki an sa kafirci ma duk da sunan addini da sunan malanta sannan kuma waɗanda su dama ba su yadda da malantan da malaman ba su ma suka shiga duniyar shirka da bid'a da kafirci don neman abin duniya yau yadda ake wasa da addini yau yadda ake hanyoyin bata hanyoyin zalunci da na kafirci don neman duniya Allah kaɗai ya sani yanzu idan da Allah zai bar mu da azabar tauye mudu kawai ina za mu je na'am ba bin tafarkin shaidan ba ne ba neman abin duniya ba ne barin tafarkin Allah ne tauye mudu kawai idan aka bar mu da shi ya za mu kare balle sauran abubuwa na ha'inci na yaudara na ƙarya na cin amana sannan bayan wannan barnan da ake ga toyo daga haƙƙin Allah nawa ba sa azumi ko abin da ya same shi ba zai azumi ba zai ci ya sha ya kwanta sun yi gurup ɗinsu na rashin azumi ko kuma ya ɓuya ya ci ya sha ya kwanta sai fito yana cewa akwai zafi akwai zafi tana jiran ka a can damuwar mu mun zamanto wato yan jari hujja mai abin duniya shine mutum kuma an zo an bi mu an hana mu neman abin duniya din ta hanyar da ya dace sana'o'i ba a yi mana kamfanoni da za mu shiga mu yi sana'a ba ko kuwa yanzu zama mutanen borno da mutanen kano ɗaya ne samari nawa suke aiki a kano a kamfanonuka allah kaɗai ya san yawansu leburori ne masu ƙira ne masu miye ne masu kaiwa ne amma anan me ake ƙira a sha na ban ma ƙerawa babu kamfani mai rai balle mutane su yi amfani sannan ƙasar da ake noma babu dama ana da kasalan sai kuma aka zo aka hana noma don ma a nuna muku ba a son ku ana so ku mutu da kanku noman da kuka yi ya nuna an girbe ma sai a zo a sa wuta a kona kaga zalunci da bakin ciki yuhlikuna al-ardha wan nasl ina ma mutum yana jin yunwa ne ya zai ɗiba gwargwadon yadda zai ci ya je ya ci ko da baka ji daɗi ba dai kana da ladan ka kosar da ciki mai yunwa a nan jere an girbe shinkafa ko in ce shinkafa ta nuna ana shirin za a zo a girbe aka zo aka sa wuta gaba ɗaya aka kona yanzu wanda ya sa wuta ya kona nan kuɗi ya samu kwanakinsa suka ƙaru wani daɗi ya ji e ta yi shi wanda ya zo ya sa wutan an biya shi ga kuɗi ka je ka sa wuta a gona kaza kamar yadda ake cewa ga kuɗi ka je ka kashe wani to amma shi wanda ya yi wannan sana'a ya yi funding me riba sa ce kaɗan ɗin da ake noma na gefen gari ma an zo an ƙona nan waɗanda suke gefen gari sun gudo daga inda suke sun zo sun zauna a gefen gari nan an bi su an zo an ƙona musu gidaje an hallaka su wani tela ne kekensa na ɗinki irin telan ma na ƙauye wanda sai a sati zai zo ya ci kasuwan sati guda kasuwar maya take amma keken ɗinkinsa an zo an sa wuta ya zo min gida yana cewa ga abin da ya same su kekensa ya kotu yanzu yana so ya je da keken ko za a kera masa a sa katako tun da akwai karfe ga wudin injin din za a zubar da kayan cikin a zuba kaya ko zai yi in bai yi ba kuma wani keken zai nema a sati zai zauna ya ɗinka irin tsofin kaya na ƙauyuka ɗin nan da suka yage naira biyar naira ishirin naira waye ya yi cefaninsa ya je gida an zo an ƙona musu wani kuku sai ya faru ai kwanan nan ko na nan mulai mutum daga ƙauyensu aka tada su ba suna dalwa aka ce ba za ku zauna a dalwan ba ba abin yi an zo an zauna a gefen an zo an ƙona su wannan duka wai ana biya wa wasu bukata ne wasu wannan shine cin su da shansu in ka dubi wa'annan kuma ya za ka ce da masu luwaɗi ba cikinmu suke ba masu tsafi masu zirice-zirice Allah madaukake ce Allah ta tabiyin kutuwa ta shekwa ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أنا الشيطان إن أي إنسان يأتيك في سورة الشيطان هو شيطان يأتيك في سورة الإنسان shaidan zai zama ka siffar mutum ya zama mutum ka bi shi sannan mutum ma zai zama shaidan ya zama bawan shaidan gashi na duk wani abu mara kyawu shi ake yi talaka kullum yana cewa wayo Allah ina zan sa kai za ka ji mutum abu kaɗan ya same shi mai fifi lokaci ɗaya ya ciki tunanin ya zan yi mai zan samu mai zan yi ina zan sa kai na saboda haka yaran shi ne mu dawo ga Allah kada mu ce sai mun zauna mun samu abin da muke so kafin mu bi Allah a mu bi Allah kafin mu samu abin da muke so Allah ce wa'ani buduni hada bauta mun dinnan hada ishara ne zuwa tauhidin Allah shine siratul mustaqim tabarkin Allah madaidaici na'am wa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannam allati kuntum توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Allah madaukakin sarki yace walaqad adalla minkum jibillan kathira kuma lalle wallahi adalla minkum jibillan wato sun batar a cikin ku jibillan kathira wato jama'u masu yawa mutane da yawa wato sun bata sun halaka ta hanyar shedan da mabiyansa to tunda an faru an farar da haka an ba an ba ku labari tun daga fa- farkon wato zamani irin su zamanin annabi nuhu alaihi salam mun ji abin da ya faru tsakanin annabi Nuhu da waɗanda Allah ya shi gare su mun ji na annabi Nuhu alaihi salam annabi Shu'aib annabi Salih Hud Ibrahim Musa Isa na'am kufar Makka ma annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wannan ba mun ji ba shine Allah yake cewa to su wa'ancan sun bata sun bar tafarkin Allah abin da ya same su ya same su to ku da yanzu qur'ani yake muku magana afalan takunu ta'qilun shin ba ku zama ba za ku zama masu hankali ba ba za ku zama kuna hankalta ba idan kudi ne zai sa mutum ya bar Allah ina karuna inda kawai kana da kudi ne kana da billions trillions wallahi ba za mu yadda a yi mulki a ƙasar nan ba an bar da mu to kana nan ban da kai din Allah zai sa a yi mulki me ya kake takama kudinka ina aro babu shi a kai ne minista na menene ne kai mai bada izini mai bada umarni mai bada hana hani mai bada note a dauka a sauke ina ina su hamana waziran fir'auna idan suke in kai shugaba ne don mulkinka na karamar hukuma ne na tarayya ne na ina ne na kamfani ne kai shugaba ba to ina fir'aunan kansa na san da baka iya mulki irin na fir'auna ba a lafiya baka kai shi ba tsawon shekarun mulki baka kai shi ba iya kafirci baka kai shi ba yau ina yake da mulkin nashi da karfin nashi da ke yake cewa alaisa li mulku misra ba ni nake da mulkin misra ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu haka yake ga annabi Musa alaihi salam yau ina fir'auna ina wanda suke tare da fir'auna sun zama labari wannan muna magana mutanen banza ba to mu dawo ga mutanen kirki yau ina sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina su imam malik in ilimin hadisi kake so in tsoron Allah kake so in tawadu'i kake so ka karanta tarihi imam malik duniya ta zo masa amma bai dauke ta a komai ba a gari gari ake kawo masa har yana cewa ana fil madina wa malikul lahu min khurasan yau ina yake ina su imamu ahmad ibn hanbal da ake masa suna da imamu ahmad sunna ya yadda ya tsaye an yi masa bulala akan ya kare gaskiya an yi masa house arrest an hana shi karantarwa yau ina waɗanda suka hana shi ina shi ina su imamu shafi'i muhammad bin idris ina babban su imamu abu hanifa annoman ina shekul islam ibn taimiyya ina al'imam ibn kathir ina imamu zahabi ina imamu kurtabi ina mazzi ina abdullahi ibn mubarak da kuma can baya ibn mubarak malamin hadisi ne kuma mai kudi ne yana ɗaukan ɗawainiyar malaman hadisi shi kuma yana cikinsu ka dawo baya baya ba sai na ambata muku ba ina su shek bin baz makaho ne amma masanin ƙur'ani da su masu ido ba su iya nuna masa komai ba a tafiya ko a zaune a gari bai bar sallar da kiyamun laili ba kullum yana yawo cikin gidansa yana tilawar ƙur'ani wannan wayanda suka kwana da shi suke gaya mana yau ina yake mutumin da yana tasbihi tsakanin loma da loma ka je ka samu kasafin shi ka saurara tana sauraro ana masa fatawa yana tasbihi za ka ji muryarsa a ƙasa-ƙasa shi ne shugaban malamin na ƙasar saudiya gaba ɗaya a yadda yake ɗin kuma wata ba zai kare ba sai ana bin sa bashi saboda ɗaukar ɗawainiyar musulmai na taba baku labari wata mata ana tafiya a cikin jirgin ƙasa a faransa wasu 'yan saudiya suna magana suna hira sai suka kama sunan bulbaz sai mata ta ce kun san shi ne suka ce ai malaminmu ne sai ta ce ni a nan faransa ina idan mata musulmai suka rasu ni nake musu wanka shi yake biyan albashina a faransa mace mai wankan gawa mata musulmai ibn baz yake biya albashin kudin da yake da shi wanda yake samu zai kare in ya tambayi mai rike masa abin nan din ina kudi sai ya ce malam ya kare sai ya ce to a ranta mun kafin karshen wata wasu sun zo da bukata zai ba su ina su usaimin muhammad bin salih al-usaimin al-wahaibi at-tamimi malami ta ko'ina ka zo za ka tar da shi malami mutawada duk girmansa da ilimin sannan silifa ɗin riyal goma yake sawa ba ka gan shi da wani alkyabban alfahari ba ba idan motan hawa wai ya sa yana da wata mota yayi nan yayi nan ba an ba shi mota ma ya bari ranar tana bugawa ruwa yana bugawa ya ɗauka ya baya duniya ta zo musu sun juya mata ba da sun yau sun fita a duniyar lafiya ina su shek abubakar mahamud gomi wani irin ƙiyayya ba a nuna masa ba wannan ƙasa gaba da ƙiyayya ya zo na ya karantar tsawon shekaru ya rubuta tafsirin raddul azhan ila ma'ani al-qur'an ya rubuta tafsirin hausa ya rubuta al-aqidatu sahiha wannan sune suka fi shahara akwai wasu ma yadda kake jin sunansa a duniya ka je ka gan shi a gidansa ya koma ga Allah yaushe ya rasu 1992 ko 92 ya rasu yau shekara na na da yawa ba a haife su ba a cikin nan lokacin da ya rasu amma ka je ka nemi kasa ce ko a youtube ka shiga ka ce shekar abubakar mahmud gumi za a kama ka tafsiransa da karatutukansa za ka ga hotonsa da bidiyonsa da sauran malaman da suka zauna tare da shi malamin da ya daga sauti na sunna a wannan kasa a shekhi ismail idris rahimahullah ta nan ne aka san ma menene izala ko aka shiga wa'azi gari gari kauyuka kauyuka anguwa anguwa yau ina yake me suka dauka a duniyar amma ga aikin da suka yi wa addini ga abin da mutane suke amfana da shi na'am masu sadaukarwa suna da yawa muka ci za mu kirga za mu cinye lokacin gaba daya amma a nan garin mun san muna da malaminmu na sunna wanda shi ne duwai wanda ya samu saurayi da ya tashi na'am ya san shi wanda ya rasu yau shekara goma da wani abu kaɗan da sheik muhammad abba aji rahimahullah malam ba abinda ba a gaya masa ba ƙiyayya gaba an nuna masa an hana shi karantarwa akwai lokacin da aka hana shi tafsirin azumi da azumi aka hana shi tafsiri aka ce ba zai yi wasu masu kishin addini suka tashi aka ji hausa assembly aka yi kai dawo sai da aka bar shi yi wa'azi sun yi nasu sun tafi ga na kusa wanda yana sallar asbahi aka harbe shi a shek zafar mahmud ali su sun yi nasu sun tafi amma ka duba sirarsu ka duba yadda suka ɗauki duniyar da kuma waɗanda suka ce sun ɗauki duniyar a ɗaya ɓangaren sai mu duba wane ne ya ci riba a rayuwarsa wanda ya riba duniyar da faɗi ya buta cewa Allah shi ne ya ci riba ko wanda ya ce bari ya bi tafarkin Allah wa ne buduni hadha siratul mustaqim su ne suka samu riba mutuwa ne ɗaya ce kowa sai ya ɗanɗana ta amma a can gida biyu ne fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'i saboda haka abinda ake neman mu da shi 'yan uwa mu zauna mu yi tunani Allah ya ba mu hankali don mu yi tunani kuma idan har ba mu iya zaɓa kanmu abinda zai amfane mu ba mun yi asara ba wanda za a zo aje masa ruwan sanyi da ruwan zafi ya ce ruwan zafi zai ɗauka ya zuba a cikinsa ko aje maka garwashe da nama soyayye ka ce garwashin za ka ci ko akwai to ya za mu ga hanyar Allah ga abin da Allah yake so amma mu ce lalle sai dai abin da Allah bai ya so ɗin za mu yi kuma dole Allah ɗin ya yi mana anya muna da hankali wallahi in ka duba abin tsoro ne ka ji asibiti ka gani tun bai mutu ba da ransa ɗin hayaniyarsa ta ƙare da yana surutu ya tsawatar iyalai ne ‘ya'ya ne mutane wajen aiki ne waye ne shi ne da zafi ga shi na akan gado an sa masa drip in ka gan shi wane sai ya kalle ka haka a hankali ka gaishe shi ba bakin ansawa tun bai mutu ba jiya shi ne yake takama wannan kaɗai ba zai ishe mu aya ba don Allah don Allah mu koma ga Allah mu rage barna don kanmu mu tuba daga abin da muke masu tsafi masu duba masu luwaɗi masu madugo wa'inda a dalilin barnansu Allah yake saukar da bala'o'i a cikin ƙasa mu koma ga Allah ko Allah zai tausaya mana amma idan muka zarce a haka Allah ba ruwan shi wutarsa tana nan tana jira kamar yadda aljanna ma tana jiran masu imani Allah ya ba mu imani Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu da karfin shaitan walaqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu ta'qilun shin ba za ku yi hankali ba to idan ku ba ku yi hankali ba to gashi nan hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun wannan ita ce wutar jahannamu da aka yi muku alkawari islauha ku shige ta subhanallah Allah ce islauha al-yawma bima kuntum takfurun ku shige ta ku shiga wutar jahannamu saboda dalilin kafirce wanda kuka yi wa Allah a can Allah ce islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun ku shiga wutan ku yi haƙuri a ciki ne kada ku yi haƙuri a ciki daidai ne a wajen abinda aka saka muku aikin da kuka aikata mutumin da ya yi laifi aka kai shi firzin ganduroba ina ruwan shi na'am in ba a kai firzin ba ne wannan ganduroba ba da magana a kanka amma ka yi laifi aka ce wannan ga takardu aka kai aka sallama wa ma'aikatan gidan birnin wannan ga laifinsa yanzu in ka tsaya za ka yi musu bayani bayani zai amfani sai da stator sai da kaje ka zaura a za ka dinga kuka ne ya saura gare ka a za ka yi ihu ne ka sanya jikinka ya saura gare ka wannan kwanakin da aka ɗebe maka sai ka ci ko ba haka ba ne don kana ihu kan ba zai iya maka wani abu an hukunta daga sama baya da iya to na duniyar ne ma gan roba yake yake da wata damar mai yiwa idan halinka yayi kyau za su iya su zo su rubuta wannan fa ya horo halinsa yayi kyau kaza kaza idan irin wani- wasu da za a zo a yafe ko a sa sunanka a yafe maka ka ga ran ya taimaka ko to na Allah ba haka bane ba wanda zai taimaka isalo hal yawma bima kuntum taqulun a yau fa ku dandana sakamakon abin da kuka aikata na kafirci to bayan sun shiga azaba kuma Allah ya ce al yawma naftimu ala afwahihim a wannan rana ta kiyama Allah ya ce naftimu ala afwahihim zamu rufe bakunansu ran tashin kiyama dan adam zai musu da Allah kamar yadda hadisi ya tabbata da Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adam zai ce Allah ka haramta zalunci eh to ni yau ban yadda wani ya bada shaida a kaina ba sai jikina Allah zai ce to shikenan a bada gabbai su yi magana alyawma naqtimu ala afwahihim za a toshe bakin wa tukallimuna aydihim hannayensu za su yi mana magana wata shahadu arjuluhum kafafansu suna ba da shaida bi makanu yaksibun saboda abin da suka aikata hannayen ka kai sosa wato ba su yadda da mala'iku su ba da shaida ba saboda rashin imaninsa ga Allah sun ɗauka mala'iku ma azzalumai ne irinsu irin lauyoyinsu na duniya makaryata za su zo su yi ƙarya su ƙwace su kansa akan lauyoyi a cikin masu kansu akwai makaryata bai ji ba bai gani bai zai ta musu ya ce ba haka ba ne wani kesin da na taba hallara lauyan ba hannunsa empty ya daga haka ya yi haka yana magana da wancan mutum ya yi haka da hannunsa daga nesa mutumin ya dauka cewa zare ne aka ja ba ana kama zare a yi haka ba sai ya yi haka kamar yadda zare za ka ja haka ya yi haka sai ce da lauyan ya ce da wancan mutumin me wannan sai ce zare ne sai ce zo ka kama da ya zo sai ya gaba komai sai ce baka iya aikin gaba a wannan kotun ta sallame kes wancan din jami'in tsaro ne ya kama mai laifi ne tun da ya ga babu ma ya zama zare kenan wanda mutum ba ya da laifi ka kama shi kenan ba ka sallami kesa to na duniya ana iya yi haka amma wajen Allah babu ba lauya lauyan ka shine alqur'ani da azumi as-siyam wal qur'an yusfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah azumi da qur'ani za su ce ci bawarin tashin kiyama azumi zai ce ya Allah ni na hana bawan kan nan ci da sha da rana Allah ka bani ceton sa in shiga da shi aljanna qur'ani zai ce ya Allah ni na hana bawan kan nan bacci da daddare yana ta karanta ni yana sallah Allah ka bani ceton sa in shiga aljanna sai Allah ya ba su ceton bawa su shiga da shi aljanna ka ka samu lauya shine Allah ya ce islahu al-yawma bima kuntum taqurun al-yawma nakhtimu al-afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum hannu zai yi magana zai ce ni na je na yi sata ni na kera makulli jakudin ni na sa hannu na ɗauki hulan na sa hannu na ɗauki waya na'am ni na sa da aka rubuta 200 ni na sa 0 ya zama 2000 da aka sa 2000 ni na sa kwaratin kudin na kashe ya zama 200 sunan ni na canza na yi fake password fake kaza fake kaza fake kaza ba abinda ba a yi fake din shi yau tunda mutum muna yin fake dinsa mutum zai je tirenin za a ɗauki ma'aikata na tsaro a yi tirenin ya ci komai ran da za a ɗauka sai a kawo ni wanda ba shi ba kaga fake fasin ne takardun duk original ne na wanda ya yi tirenin ɗin amma ranar ɗaukawa sai a kawo wanda ba shi ba a sa shi kuma ya tsaya a shi ne ga shi duk komai ya ce an ɗauke shi aiki sai an kai shi post in wani ya masa turanci sai ya dinga kaɗa kai yasa yasa bai ji ba ba wata shaɗu arjulhum kafafuwa suna ba da shaida ka taka da kafanka ka tafi ka je wurin sabon Allah kafa za ta ba da shaida in ka taka zuwa masallaci kafa za ta ba da shaida in kafarka ta yi kura saboda Allah annabi ce ba ta shiga wuta kafan da ta yi kura saboda Allah da idan da ta zubar da hawaye saboda Allah ba su yi ga wuta ba to in kuma ka taka ne zuwa kallon kafa za a yi bol an je an jeru za a shiga sports center kudi za ka biya ka ɓata lokacinka an tutture ka ka shiga ciki an cinye kulob ɗin da kake supporting eh ka ga tsiraici goma da ishirin ɓacin rai wani in ya tashi ma daga kwallon ba zai sallama gare ba ranar wai shi ransa ya ɓaci ka duba a cikin azumin nan akwai abin nan european ne ko english ne aka yi a cikin azumin nan akwai wani gol da aka yi champion Champion League.
Aha.
Champion League.
karfe nawa aka buga bol din karfe nawa an yi sallar tarawihi da ihu har wasu da fada don kwallon kafa da wasu turawa ne suka buga to wani duk yana nan a rubuce a wajen Allah ana gani kamar wasa ne Allah ba yi da wasa bai halice ka wasa ba kai ma ba ba za ka sai hula don wasa ba aiko akwai wanda ya sai hula ya ce na sai hula don wasa yana yaje yana jejjefarwa ka sai hula don me don ka sa a kanka to hular da ka saya ba don wasa ba kana tsammanin za a yi maka ido biyu don wasa a yi maka harshe don wasa alam na ji'allahu ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdaini duk don wasa wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata duk don wasa yakhrujukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath duk don wasa kai ne ka dauki wasa wasa amma wajen Allah ba wasa law aradna an nattakhidha lahwan latakhadnahu min ladunna in mu da wasa wani abu ne da Allah ya bashi matsayi saboda haka babu wasa a wajen Allah mu tashi mu yi wa kanmu mu yawaita istighfari mu masu zunubi ne mu yawaita istighfari mu yawaita hailala mu yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin mu yawaita la hawla wala quwwata illa billah ko Allah zai ji kanmu zai tausaya mana don shi dama aiki mai kyau yake so wata sharujul arjulhum bima kanu yaksubuna ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون Allah madaukakin sarki yace walau na sha'u da a ce mun so na'am haka ne na'am walau na sha'u da mun ga dama in ji Allah da mun so daga masana ala a ayunihim da mun shafe akan idanuwansu a shafe mawadi albasar ɗin ya zama babu ido ya za ka yi kawai ka tashi limit idon a rufe kamar wanda an sa masa gom an rufe idon ka yi ka yi ido ina ido babu ido ya za ka yi akwai wanda zai buɗe maka amma a ranar sai ka ce Allah da ka bani idona da ba zan sake saba maka ba da ba zan sake kallon haram ba aka ashe haka kallon haram ba kyau kuma idan aka bude kuma fa ya'lamu kha'inatal a'yuni Allah ya ce da mun ga dama la tamasna ala a'yunihim ko da mun shafe idanuwansu fastabaqu sirata da sai su dinga neman dirgere ma'ana suna neman ina ne hanya ina ne ya zamu yi mu gani fa annayi bisru ina ko za su gani in Allah ya shafe idon kowa yana neman hanyar mafita babu hanya kamar kuna cikin taro ga haske an ce kun tashi za ku fita sai mudin aka ɗauke wuta in ba don kun san hanya ba ina za ku iya fita wannan ya je buga kansa a bango wannan ya buga wannan wannan ya haukan wannan wannan a wannan ɗan lokaci kankani sai kaga an yi barna mai yawa to ina duniya gaba da idan aka aka ɗauke mana haske aka ɗauke mana idanuwan Allah ya ce fa anna yubsiru ta ina za su gani ma'ana ba su iya su gani ba na'am walau na sha'u hakan nan idan da muka ga dama Allah madaukake ce la masakhnahum ala makanatihim da mun chafe su a matsayin da suke din ai manzilar da suke na mutum dan adam sai Allah ya shafe kamar yadda Allah ya ce da wancan bani Isra'il ko fa kunna lahum kunu qiradatan khasi'in da sai Allah ya shafe ka daga dan adam mai da ka wani abu daban me zaka yi kana mutum kana tafiya kana zalunci kana wannan kana wannan kawai sai Allah mai da kabiri sai ka dinga tsalle kan katanga kan bishiya a waye wannan ai wannan shine malam wane ai an ka ya za su iyayen ka ya za su dangin ka ya za su amma Allah ya barka a zaman ka na mutum idan da ka je ka yi zina da safe a goshinka akwai azzani mazinaci a rubuce a goshinka hula ba za ta rufe ba ko kuma in kayi zina kana wani wari duk wanda ya ji kamar yadda an san warin kifi haka za a san warin mazinaci in ka wuce yau wani mai mazinaci ya wuce hanya in haka ne waye zai yi zina idan ka yi sata ka zuba aljihun ka aljihun sai kone waye zai yi sata duk wani abu da Allah yana da hanyoyin da zai iya kama cikin sauki amma ya bar mu da wanda ya sallah ya kwana yana sallah da wanda ya kwana yana zina in sun fita sun tsaya ba wanda zaka gane ko kuwa sai maka dauka akasi ne ka dauka wanda ya barnan shine mamai ibada ba a ganewa da wanda ya samu kudinsa da halal da wanda ya samu kudinsa da zalunci wanda zaka gane babu wannan rufin asiri ne daga Allah to tunda ya rufa mana asiri mu yi addu'a ya ƙara dafa mana asiri ta hanyar gyaran kurakuranmu da masakran alama kanatihim na'am ba mastata'u mudiyyan ba su iya ba ba za su iya su sama wa kansu wani haske ba na komawa zuwa matsayin da da suke na ɗan adam ko na matsayin da suke da daraja wala yarjuna ba su iya komawa ba in ji Allah na'am ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
Allah madaukakin sarki yace wa man nu'amiru ko musa zamu da wani wa man nu'amiru duk wanda muka bashi tsawon rai wa man nu'amiru ma'ana duk wanda muka bashi rai mai tsawo ya rayu tsawon rayuwa a duniya to ya sani fa nunqisu fil khalqi zamu juya shi a wajen halitta nunqisu ba ba daga naqsu bane daga naqsu mai ka wato annaqsu zamu yi shi manqus shine mu juya shi kai yazo kasa kasa yaje sama wannan akwai aya da take fassara mana wace aya wace aya in ka faɗa kana da takwici aya ce guda barakallahu fik Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba kaga an juya Allah ne halice ku kuna cikin rauni sai ba ku karbi kuka girma kuka girma ka zama mutum cikakke sai me kuma sai ka koma kuma yaro tsufa ko da'afan wa shayba shi da waman nu'amiru duk wanda muka bashi tsawon rai nuna kissu fil khalqi zamu juya shi zamu nakasa shi a wajen halitta da yana da karfi ya zama ba karfi to wannan abin da Allah yake yi na canje-canjen halitta a jikinku Allah madaukake ce afala ta'qilun shin ba ku hankalta ba da kai ne mai gudu ka kama ko kuna primary kuna secondary kuna tsangaya kuna karatun islamiyya in kun tashi daga karatu sai guje-guje ko tsalle-tsalle wannan wannan wannan wannan har kuka girma kuka ga bai kamata ku yi wannan guje-gujen ba kun kai wani stage kenan a yanzu kun zama samari ma'aurata abokanai masu aure kun zauna kun zama baban wani can ka tashi bismillah ka zauna ka tashi sai kafin ka tashi na'am sai ka hada ka sa hannu ɗaya ka tashi har zai zama sai ka hada hannu biyu ka tashi bayan ka hada hannu biyu ma sai ka juya ka daga duwawun sama sannan ka bar ƙasa me yake kai ka haka tsofa yau da gobe nuna kisu bil khalqi afala ta'qilun shi ba ku hankalta ba saboda haka wanda Allah ya tsawaita ransa ya tsofa ya gode wa Allah ya samu daman bautawa Allah na to kai ci na ban manta ba zan bashi ko kana son bashi a idon ne ko zaka wakilce ne ne wajen bashi na har an bashi to ka sa abin da ne niyya ko ba shi dubu ɗin kaga kuma Allah ya ɗauke mu kaga ina mal'amalin ni ya shige kaga ni na samu ladan bayarwa ba tare da na cire ba wani ya ɗauke mu na? eh oh wanda ya tunatar a bayar wannan sai ka samu wanda aka baiwa ɗin to alhamdulillah lokaci yayi zamu tsaya kan wannan nusukul kaci afala aqilun insha Allah sai mu tashi alkan kuma allamna mu shi'ra Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah